الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال متى yau bakwai ga watan dulqa'ada shekara 1446 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da biyar ga watan biyar shekara 2025 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah na sheik muhammad salih al-ifaimin alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba har yanzu mana cikin alfaslu sabi'u fasali na bakwai fasalin da malam ke mana bayani akan shurutus salati shar'an sallah wanda malam ya fara bayani game da ahammu shurutus salah mafi mahimmanci daga cikin sharaɗin sallan gaba ɗaya shine lokacin sallah wanda duk wani sharɗin sallah yana ginuwa ne ƙarƙashin lokacin sallah ɗin shi sa malam ya fara da shi malam ya mana bayanin lokacin sallah alhamdulillah mun ji su manuwal yadda kowanne ɗaya daga cikin mu zai iya tantance lokacin sallah shi akan kansa idan lokacin sallah yayi ko da baya tare da agogo yayi sallah a lokacin da ya dace sannan malam ya fara mana bayani game da a wanne lokaci ya fi dacewa mutum ya sallah a cikinsa shin farkon lokaci ko ƙarshen lokaci wanda abinda muka fita da shi na natija shine lallai yin sallah a farkon lokacinta shine abin da yafi falala yafi soyuwa a wajen Allah madaukakin sarki Allahumma sai dai wasu lokuta da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi istisna'in su ya togace su a cikin wadancan daga ciki akwai lokacin sallar isha'i shi lokacin sallar isha haka yake dindindin mutum yayi sallar isha'i a lokacin da yake karshe karshenta yafi falala ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala sama da mutum ya yi ta a farkon lokacinta sai dai kuma idan mutum zai rasa jam'i to gwanda ka yi sallar isha'i a cikin jam'i farkon lokacinta sama da ka yi ta kai kaɗai a ƙarshen lokacinta wannan duk bayani ya gabata akan haka sannan malam ya gangaro zuwa ga sallar azhar shi sallar azhar ita tana nan a matsayin yin ta a farkon lokacinta shine abin da ya falla sai dai lokacin da ake tsananin zafin rana wannan lokaci kuwa babu laifi idan aka dan sanyaya lokacin don a samu damar yin sallah a cikin nutsuwa a wancan sati shine malam yi mana bayani game da cewa wannan umarni na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na sanyaya lokacin sallah shin sunna ne ko rukusa ne wanda karshe abinda malam ya fita da shi na natija shine sanyaya lokacin sallah musamman a yadda ake mu'amalantar lokacin shine rukusa ne ba sunna ba ma'ana rangwame ne idan maslahar mutane ta fi karkata ta fi rinjaye a kan a yi ta a farkon lokacinta ko da da zafin ranar sai a yi ta a farkon lokacinta kamar yadda galibi yanzu muke yadda ne bayani satin da ya gabata to sai malam ya gangaro zuwa ga sallar asubahi ya kawo hadisin da yake cewa asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajri ku sanya lokacin sallar asuba ya kasance lokacin da haske ya fara fitowa wannan shi ya fi sanya ku sami girman lada usman ya ce wannan hadisi ko da ya inganta ba abin da yake nufi ka bar sallar asbahi ka jinkirta ta daga farkon lokacin ta ba mala ya ce ba shine abin da hadisin yake nufi ba abin da hadisin yake nufi shine ka samu tabbaci ka samu tasabbuti ka samu tahaqquqi akan cewa lallai alfijir ya kullu tunda alfijir baya kulluwa sai haske ya fara danno kai to wannan hasken da ya fara danno kai shi ake shi ake nufi ba wai ka bari haske ya fara fitowa ba saboda ita ma sallar asbahi yin ta a farkon lokaci shine abin da yake to karkashin wannan hadisi shine malai ce fasawab abin da yake daidai game da sallar asbahi anna salatal fajr shine ita sallar asbahi yusannu ta'jiluha ana sunnanta sunna ne yin ta da gaggawa ma'ana a farkon lokacin ta da zarar lokacin sallar asubahi yayi ya shiga alfijir ya kullo abin da yake sunna dan uwa shine kayi ta a lokacin ta ba a so a jinkirta ta lakin yajibu tahaqququ min tulu'il fajr malai ce to amma abin da ake bukata shine wajibi ne a samu tahaqquqi tabbatarwa tabbas akan kullowar alfijir shine abin da ake nufi da hasken kada da duhun dare da ragowar duhun dare ka ce lokacin sallar asuba ya ka tashi kai ta a'a ta samu tabbacin alfajir ya fara kullowa sannan sai ka tashi kai ta malai ce hadhihi al-awqatu allati waqqata Allahu as-salata fiha waɗannan lokuta da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye mana ya sanya mana su mu yi sallah a cikinsu lokutan sallah guda biyar kenan arba'atun minha mutawaliyatu idan ka kalle su da kyau ɗan za ka ga guda hudu daga cikinsu suna bin juna a tare suke daga wannan ya fita sai wannan ya shiga daga wannan ya shiga haka a tare suke la fasila bainal waqti wal waqti zaka samu babu fasili babu jinkiri babu rabawa tsakanin wannan lokaci da wannan lokaci wa wahidu amma lokacin sallah guda ɗaya daga cikinsu munfaridu shi shi kaɗai ne shi ba shi da alaƙa da sallar da take gabansa ba shi da alaƙa da sallar da take bayansa la yattasilu bihi shay'un qablahu wa la shay'un ba'dahu babu abin da yake saduwa da shi na lokacin sallar da take kafinsa babu abin da ke saduwa da shi na sallar da take bayansa shi kaɗai yake sai ma ce az-zuhur wal 'asr wal maghrib wal 'isha hadhihi awqatuha muta'a mutawasilatu malai ce kaga wadannan salloli guda hudu azhar la'asar magriba isha dukkanin su lokacin su suna saduwa suna bibiyar juna ne yan uwa zaka ga sallar azhar daga ita sai la'asar lokacin ta yana fita sai la'asar ita ma la'asar lokacin ta yana fita sai magariba magariba ita ma lokacin ta yana fita sai wace sai isha amma isha ba lokacin ta yana fita sai asuba ba haka ne asuba ba lokacin ta yana fita sai azhar ba an fahimta kaga ita asuba ita kadai ce lokacin sallar isha'i ba shi da alaka da ita lokacin sallar azhar ba shi da alaka da ita ta rabu sai lokacin sallar isha ya fita da ratan lokaci sannan sai a sallar asuba haka nan sai sallar asuba lokacin ta ya fita da ranar lokaci sannan sai a sallar azhar to ita kadai take ya ya kamata ku fahimci wannan da kyau ɗan uwa saboda galibin kana karanta littafin fiqh zaga malaman fiqh suna kawo lokacin muqtari lokacin mazmuni an fahimta shi ko lokacin sallah ɗan uwa ana iya fahimtar sa ne kadai karkashin nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da lokacin sallah haka ake fahimtar sa cewa lokacin sallah yana da alaka da wannan wannan yana da alaka da wannan wannan annabi ne koyar da shi idan ba a samu wani abu da ke nuna cewa sallah kaza tana da daruri ba to haka zaka bata iya muhtarin ne kadai ma'ana tun daga farkon ta karshe kawai muhtari ba ba ta da wani daruri amma kamar sallar isha'i sallar al'asar kamar yadda muka bayani za wata tana da muhtari tana da daruri kamar yadda hadisi ya bayyana za mu kuma za mu kawo yadda abin yake insha Allah ta'ala malai ce amma alfajr amma kaga sallar asubahi fa huwa munfasilun anil isha'i wa munfasilun anil dhuhri ita sallar asubahi zaka ga raba take da sallar isha'i kamar yadda kuma raba take da sallar azhar li'anna bainahu wa bainal isha nisfa al-layl al-akhir saboda tsakanin sallar asubahi da tsakanin sallar isha akwai rabin dare na ƙarshe lokacin sallar isha'i yana shiga idan shafaki ya buya haka ne ko idan shafaki ya kuya lokacin sallar isha'i ya shiga to daga nan kuma zuwa yaushe zuwa rabin dare ila nisfil layl kamar yadda hadisi ya bayyana zuwa rabin dare to kaga daga rabin dare kafin asuba ce akwai me akwai wani rabin daren kenan mun yi bayani wancan satin muka ce kamar 11 da rabi zuwa 12 shine rabin dare idan ka dauki daga faduwar rana zuwa kulluwar abdur awa nawa ne faduwar rana bullowar alfajir awa nawa zaka samu to sai ka raba su biyu to wannan shine rabin dare daga wannan lokaci sallar isha ita fita ko kayi ta a lokacin bate ba ko kayi ta a bayan wannan lokacin bate ba matukar ba larura ne da kai ko uzurin da shari'a ta aje maka ba kamar bacci mantuwa ko abin da ya kamata amma haka kawai kana shagalin ka kake sallar isha sha biyu ta ke je ka sallar isha wallahi bate ba ina fata fahimta Allah ya samu dace malai ce wa baina wa bainahu wa baina adh-dhuhri nisfu nisfu an-nahar al-awwal haka nan kuma tsakanin ita sallar asbahi da tsakanin sallar azhar akwai nisfu an-nahar akwai rabin dare al-awwal na farko me yake nufi da wannan yanzu mun yi sallar asbahi ko to shi lokacin sallar asbahi yake shiga da zarar rana ta bullo kana ganin kwallon rana ya fito sosai to shi kenan rana a lokacin sallah azhar ya fita to tsakanin wannan lokaci da lokacin sallah azhar ya fita zuwa lokacin sallah azhar akwai yini akwai rabin yini na farko shine daga kulluwar rana zuwa lokacin da rana ya tayi zawali kaga an yi rabin rana kenan ko daga zawali kuma zuwa faduwar rana shine ne rabin yini kenan na ƙarshe an fahimta to kaga ashe akwai daga lokacin sallar asbahi lokacin da ya fita zuwa lokacin sallar azhar akwai rabin yini na farko kaga akwai bambanci saboda kai uwa wannan fahimta sai na da matukar muhimmanci duk sallolin nan guda hudu za ka ga tare suke a makale suke a tura suke da juna amma sallar asbahi ita kadai ce ita ba ta da alaka da sallar bayanta ba ta da alaka da sallar gabanta malai ce inda muntasafil laili laisa hunaka waqtun lil fariida kaga daga lokacin da dare ya raba ya je tsakiya lokacin sallar asbahi lokacin sallar isha'i ya fita malaji to laisa hunaka waqtun lil fariida a lokacin babu wani lokaci da aka ajiye maka dan kai sallar farilla a lokacin duk wata sallar farilla a lokacin lokacin ta fita Allahumma sai dai in kana da uzuri kamar yadda muke ta maimaitawa lakinnahu waqtun waqtu tatawwu'in wa tahajjudin kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce sai dai wannan lokaci ne da aka ajiye shi don a yi taƙauri shi ne sallar nafila sallar dare ga masu himma da ƙwazo wata hajjudi da sallar ta hajjidi kenan kamar yadda annabi tsira da amince tsara tabbata a gari shi faɗa ya ce a habba salati ilallahi salatu dawuda mafi soyuwar sallah a wajen allah maɗaukakin sarki ita ce sallar annabi dawuda sallar nafila ake nufi babu wata sallah ta nafila da ɗan adam zai yi da allah ya fi santa kamar irin sallar nafilar da annabi dawud yake da a cikin dare wannan na nuna maka cewa ashe annabi dawud alaihi salam shi ma Allah subhanahu wataala ya koyar da shi sallah kamar yadda ya koyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal ba dukkanin annabawan Allah subhanahu wataala duk Allah ya koyar da su sallah me da hadisi yazo a cikin muwatta annabi ce annabawan Allah duk Allah madaukakin sarki ya koyar da su sallah kuma dukkanin su ya koyar da su dora hannun dama akan nagu idan za su yi sallah duk annaba wannan sunna annabawa ce ashe kaga yin qabbu a cikin sallah ka dora hannunka na dama akan na hagu ba wai sunnar annabi Muhammad bace kadai sallallahu alaihi wasallam duk sauran ƴan uwansa annabawa har aka cike sallar su sai dai sallar sallar sauran annaba irin ta annabi ce shine abin da annabi bayani lokacin irin lokacin sa ne shine abin da musulmi saboda annabi bai yi bayani amma dai sallar sun yi sallah to annabi Dawud alaihi salam yana yin sallar dare annabi ce ita ce mafificiyar sallar dare ga wanda yake so ya nafila da daddare ya yake yi sai annabi ce kana ya namu nisfal layl annabi dawud alaihi salam yakan yi bacci rabin dare yakan kwanta daga farkon dare ya ta bacci har zuwa sai dare ya raba sai ya tashi wa yaqumu thuluthahu sai ya tashi ɗaya bisa ukun dare kuma idan rabin ya raba sai ya tashi ya salla ɗaya bisa ukun dare sallah za a yi tai ai tai ai tai sai dai bisa uku na dare ya wuce saura kashi daya ko kashin karshe wa yana musudu sau sai kuma ya kwanta ya bacci a kashin karshe dan uwa an fahimta to haka annabi dawudi yake sallah haka yake sallar darasi to abinda malai yake so nuna mana shine kaga daga washe annabi dawudi yake fara sallar dare rabin dare an fahimta annabi ya ce mafificiyar sallar nafila a wajen Allah ita ce sallar annabi dawuda to daga washe annabi dawuda yake fara sallah nisfan laili zuwa yana yin bacci zuwa nisfan laili wa yaqumu min thuluthahu sai ya tashi daga wannan lokaci kuma sai ya fara sallah har sai ya sallata ɗaya bisa ukun sannan kuma sai ya kwanta ya bacci to shi sa abinda malaka sun nuna maka anan shine lallai lokacin sallar isha'i yana fita da zarar dare ya raba ragowar daren fa na kiyamul laili na tahajjudi ne wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmuda eh dare lokacin dagewa ne dare lokacin himma ne duk wanda kaga ya samu wani abu to lalle ya raya daren sa ya ya raya daren sa yawa raya dare na ɗaya daga cikin abin da ke ba wa mutum duk abin da yake nema a duniya duk wata bukata da taimaka taimaka kiki kaka bi ta da daddare insha Allah ta'ala zaka mamakin ta koya wa kanka tashi da daddare insha Allah ta'ala zaka samu abin da kake bukata wannan hadisi yan uwa Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabut tahajjudi babu man nama inda sahari Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabu siyami babu nahyi an sawmi tahari babin da ke bayani game da hani akan azumin shekara ko azumin azumin zamani gaba da mutum ya ci azumi kullun kullun wannan annabi ya hana wannan su ma ce in tabi li hadi ka fadaka ga wannan abin da aka gaya maka yana da muhimmanci li'anna aktsara al-fuqaha ma ce saboda mafi yawa daga cikin malaman fiqh rahimahumullah Allah madaukakin sarki ya musu rahama ya jikan su yarawna suna ganin cewa anna waqtal isha'i lallai haƙiƙa lokacin sallar isha yamtaddu ila tulu'il fajr yana tafiya yana ja har zuwa kullowar al-fajr da yawa daga cikin littattafanmu na fikihu ga wanda suke karatun fikihu za su ga wannan muktari na lokacin sallar isha'i yana karewa ne zuwa rabin dare zaruri kuma daga rabin dare zuwa mai zuwa kullum al'adar yan kuwa babu wannan a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta lokacin sallar isha'i lokacin ta yana fita ne idan dare ya raba babu wanda wuri suke da shi da zuwa zuwa kullum al'adar idan wannan lokacin yayi na rabawa dare to lokacin sallar isha ya wuce idan kai sallar isha'i bayan wannan kayi sallah a lokacin da ba na ta daidai yake da kai sallah a lokacin ta bai shiga ba ko sallah lokacin ta fita daidai ne haka babu wani bambanci sai mutumin da yake da lura malai ce lakin na hu da'ifun wannan fatawa ko wannan bayani da malaman wasu daga cikin malaman fiqh suke kawo malai ce wannan zance ne mai rauni kwarai da gaske وليس في السنة ما يدل عليه ولا في القرآن كاجبة عند أكي بيان yace cikin sunnan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaf ka je ka bincika ka duba da kyau babu abin da yake nuni zuwa ga wannan maganar ta su haka nan a cikin alqur'ani mai girma shi ma babu wani abu da zaka samu yana nuni akan cewa akwai lokacin sallar isha bayan dare ya raba ya ji tsakiya babu wannan sai ba lati alqawlur rajih zance mafi rinjaye min aqwali ahli ilmi daga cikin maganganun ma'abota ilimi annama ba'da nisfal layli lalle abinda ke bayan rabin dare idan dare ya raba abinda ke bayan ta zuwa asbahi laysa waqatan lil isha'i wannan fa ba lokacin sallar isha'i bane والدليل من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يتي akwai fadadilai da nake da su wanda malami suke kawa a cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fafi kitabin lahi ya ƙuru Allah ta'ala ma laifin barin fara da alƙur'ani a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙuru Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa a ƙimis salata liduluki shamsi ila ghasaƙin laili wa ƙur'an alfajiri inna ƙur'an alfajiri kana mashuda to malam zai mana bayani gaba ɗaya insha Allah ta'ala yadda abin yake sai ce duluki shamsi zai fassara mana ayati abinda ake nufi da duluki shamsi sai ce ai zawaluha ai lokacin da rana ta yi zawali a ƙimis salata da duluki shamsi ku tsaye da sallah idan rana ta yi zawali shi ne duluki shamsi ɗan kuwa an fahimta ai idan rana ta yi zawali sai ce wallam littauƙiti wannan lamun ɗin da ta zo a cikin li duluki shamsi a ƙimis salati li duluki shamsi kalmar duluki ta yi ta'addi da lamun ya ce to zuwan lamun ɗin abinda suke nufi shi ne littauƙiti suna bayani game da lokaci iyakance lokaci ma'ana liduluki shamsi ku yi sallah idan lokacin zawali ya yi shi ne abinda ayat take nufi ai waƙatun duluki kaji ba sai ce ai lokacin da rana ta yi zawali ka ƙaunihi ta'ala wannan ku ya yi daidai da faɗin allah maƙaƙin sarki da ya ce faƙalli ƙuhunna li'iddatihinna ya ayyuan nabi za ka laƙatumun nisa ta ya ce mai faƙalli ƙuhunna ya kai wannan annabi mai girma idan za ku saki mataye wani al'amari ya zo wanda ya tilasta dole sai an rabu tsakanin mutum da matarsa sai Allah ce fatsalli ƙunna ku sake su li iddatihinna zuwa ga iddasu aini waqati iddatihinna ga lokacin da za su fuskanci iddasu me wannan yake nufi idan mutum zai saki matarsa lallai ne ya sake ta a lokacin da za ta fuskanci iddata ma'ana ba a sakin mace a lokacin da take jinin al'ada me dalili saboda ba a lokacin za ta fuskanci iddata ba ba a sakin mace idan an sadu da ita saboda mai yiwuwa ne a lokacin mai jini ya ciki ya shiga bai shiga ba a sani ba shi sa ana sakin mace ne idan ta yi tsarki daga jinin al'ada tsarkin kuma da shi miji bai sadu da ita ba sai ya take ta don kuwa wanda ya fito fili ta yi tsarki daga jinin al'ada sannan mijinta bai kai ga takarta ba to in yana bukatar sake ta sai sake ta sai sallame ta wannan ya sake ta ne iddatihin a cikin iddatta ko mace tana da ciki idan mace tana da ciki shi ma ya sake ta ne a cikin iddatta babu laifin ya sake ta saboda ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'ana hamlahun masu ciki a idda su shine su aje cikin su a shiga ga idan mace tana da ciki tana da cikakken iddar da za ta yi ne da za ta kirga amma yanzu idan mutum ya saki mace a cikin jinin al'ada sai fa sai fa ta jira ta jira ta gama wannan jinin al'ada ta yi tsarki sannan ta fara samun lissafi kaga ya ja mata matsala ya ja mata matsala to addinin musulunci yana wannan saki ne na bid'a duk wanda ya saki wa mace tana jinin al'ada ko bayan ya sare ta wannan ya saki na bid'a ya saba wa Allah madaukakin sarki yayi laifi sai Allah ya tume shi akan ba daidai bane duk yadda kai fishi aka raba kallon duk yadda ranka ya baci kai kokari ka danne ka ba Allah madaukakin sarki a sakin da mutum zai eh sai ka bari idan ta gama sai a sake ta to abin da ake nufi da iddatihinna ay waqtu iddatihinna lokacin iddasu li lamun din da take cikin li iddatihinna abin da take nufi ay waqtu li iddatihinna an kawo ta ne littauqiti أي الوقت الذي تستقبل فيه المرأة عدتها أي أبن دا أجي نبي شيني لوكا تند مسلكي كنتر إدتا يدد كأسا كنتا ذات فار إرجي داما إدتا شيني إرجي إرجي مفانا كنت ذات زونا كاب متساكي وانا أورا شيني إدتا دنكو فدا زار نمزي أتيا تكيت تشيت إتفار سوا أسا كيتا يو gobe jibi wata daya in kuma mai jini ce to nayi jini daya nayi jini biyu nayi jini uku shikenan na gama idda shikenan Allah madaukin sarki ya samu dace malai ce wa abbara billahi Allah madaukin sarki ya kawo ya yi amfani da kalmar lamu ya kawo ta ne mai littauqiti kamar yadda muka faɗa faqala yace liduluki shamsi liduluki shamsi a cikin ayar kenan mun dawo aya walam yaqul Allah madaukin sarki bai ce min ba bai ce aqimi salata min duluki shamsi ba aqimi salata min duluki shamsi shi ma larabcin ya tsaya amma ba ba mahallin min bane a lokacin mahallin lamun ne shi sa aka kawo lamun li'anna waqtan salah saboda lokacin sallah sababun liwujubiha dalili ne da yake nuna wajibcin sallah sallah ba ta wajaba akan ta ce lokacin ta yashi yanzu dukkanin mu na sallah azhar da za ta zo ba wajibi bace akan mu me yasa saboda lokacin ta bai shiga amma da zaran lokacin sallah azhar ya shiga rana tana yin zawali to dukkanin wanda yake balagagge mai hankali sallah ta wajaba a kansa dole sai ya tashi yayi ta bala yace wallamu tufidu ta'lil ita kuma lamu abin da take fa'idantarwa daga cikin ma'anonin ta a larabci ba ita kadai ba shine at-ta'lil shine tana zuwa da nuna dalili at-ta'lil shine dalilin abu kaza eh in ka ce ji'itu li azuraka ji'itu nazo dan na ziyarce ka li azuraka li wannan lamun din ta zo in danta ali dalilin da yasa na zo wajenka dan nayi ne dan na ziyarce ka shine lamun shine abin da lamun take nufi fa ka annahu qala kamar abin da yake cewa shine aqimis salata ka tsaye da sallah li anna shamsa qad zalat saboda rana ta riga ta yi zawali li duluki shamsi ila ghasaqil layl izuwa ghasaqil layl me ghasaqil layl sai ce wa ghasaqil wa ghasaqil layl ghayatu zulmati shine karshen lokacin da dare ya duhu karshen gaya ta duhun dare a cikin dare idan dare ya shiga za ku ga yana shiga ne a hankali tun akwai ragowar haske har ka daina ganin hasken daren yana tafiya yana karuwa yana tafiya yana karuwa har ya je muntaha un sai je gayar to da kuma sai fara yin baya shi ka zaro sai fara yin baya baya kuma har ya kai zuwa lokacin kullowar afirka to shi ne gayar ƙarshen duhun dare a cikin dare shi ne lokacin da dare raba ina fata fahimta yawa lokacin da dare zai tsakiya to shi ne gayar lokacin da dare ke cikin duhunsa wa shaddu ma ya kunu lailu gulmatan inda mutasafin laimala ce lokacin da dare ya fi tsanani a cikin daren shi ne lokacin da dare je tsakiya li'anna a ba'ada ma ta kunu sham saboda lokacin da rana ta fi nisa anil mantiƙatin lati an tafiya daga yankin da kake rayuwa a cikinta kuwa waktun tisafin laili shi ne lokacin da dare ya raba lokacin da rana ta fi nesa da yankin da kake tunda duk wannan hasken da muke gani hasken menene hasken rana ne gwargwadon yadda rana ta yi nesa da waje gwargwadon yadda duhu yake ne mamaye wajen to lokacin da rana ta fi nesa da inda kake garin ko unguwarku shine lokacin da dare je tsakiya to ta yi je karshen nisan take na sannan kuma daga nan za ta fara dawowa ne za ta fara dawowa hasken ta ya fara dawowa a hankali take dannowa take dannowa har sai ta zo marhalar da za ka dan fara ganin haske kaɗan to alfajir ya kullo kenan daga lokacin lokacin sallah asuba ya shiga bala ce fahuwa a shaddun laili gulmatan wannan lokaci na rabin dare shi ne lokacin da dare ya fi tsananin duhu a ciki wa haza gasa kullai wannan shi ne abin da ke nufi da gasa kullai da aka ce a ƙibi talata liduluki shamsi ila gasa kullai ka tsaye da sallah lokacin da rana ta yi zawali zuwa ga gasa kullai zuwa ga rabin dare shi ne fassara mafi sauki ila gasa kullai zuwa ga lokacin da dare ya yi duhu shi ne zuwa lokacin da dare ya raba فمن زوال الشمس إلى غسق الليل جعله الله وقتا واحدا daga lokacin da rana ta yi zawali zuwa lokacin da dare zai yi duhu sai Allah sanya shi lokaci guda daya wato akwai fikiyo mai zurfi a nan wajen shi sa ɗaya daga cikin mizar malam Uthaymeen ɗaya daga cikin mizarsa malami ne da yake masanin fikiyo masanin istinbati na ahkam a cikin alqur'ani ko hadisin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana so nuna maka cewa lokacin sallar asub lokacin sallar azhar la'asar magriba isha duk lokaci duk tare suke daga wannan ya fita sai wannan ya shiga amma asuba daban take sai ka maka wannan aya wani sai ya ta tunani to ina inda zamu tsara hukunci to idan ka duba Allah madaukakin sarki sai ya haɗa lokacin sai ya haɗa lokacin sallolin nan guda huɗu a lokaci guda sai ya ce aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi layl waqafi ne iya nan wajen sallar sallar azhar ta shiga la'asar ta shiga magriba ta shiga isha ta shiga barka da abin yake aqimi salata li duluki shamsi duluki shamsi lokacin da rana ta zawali wala lokacin kenan wala lokacin sallah azhar ba kenan ila qasaqil layli zuwa lokacin da dare ya raba kaga kai la'asar kai magriba kai isha ba haka bane lokacin sallah guda nasu fito guda hudu guda hudu azhar la'asar magriba isha duk lokacin sai Allah ya hada su a guri guda aqimi salata li duluki shamsi ila qasaqil layli sai ya hada su a lokaci guda sai ware asma ita kadai sai ce wa qur'anal fajr an gane ita sai aka ware ta daban saboda ba ta cikin su lokacin ta daban yake yace inna qur'anal fajr kana min mashhudan dan an fahimci abin da kyau kaga ta a cikin alqur'ani akwai ayar da zaka isa baki ita akan cewa lalle lokacin daban-daban suke wancan Allah ya dace wannan kuma Allah ya raba malai ce li anna awqat li anna awqatuha mutawaliya Allah ya mai da su lokaci ɗaya saboda lokacinsu gaba ɗaya suna bin juna wannan na bin wannan azhar na bin la'asar la'asar na bin magariba sun maƙala sannan sai cewa qur'an al-fajr sai kuma qur'an al-fajr al-murad bi qur'an al-fajr abinda ake nufi da qur'an al-fajr salatu al-fajr ita ce sallar asubahi wa atlaqa Allah alaiha isma al-qur'an Allah madaukakin sarki ya yi amfani da sunan al-qur'ani wajen sawa sallar asubahi suna لأن القراءة سبود كراتو أتكين سلر أسباهي تطول فيها أنا أوي تاوى أتكين حكى السنة رمضان الله تلا دا أمتي تقارى تبتا أغريش تقودانا قبادا سلر أسباهي إذن يتاشي دوبا كراتو النبي يكي النبي أنا آية سبعين زواء دري آية سبعين زواء دري أتكين سلر أسباهي حكى النبي يكي سلر kira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da cewa shi ba shi kadai ke sallar asubahi ba akwai sahabbai a bayan sa ko akwai sabai maza da mata duka suna bin sallah amma annabi kan sallah da raka'a 70 zuwa 100 to shi sa ake kiranta qur'an al-fajr saboda tsawaita karatun alqur'ani da ake sai aka ar karatun qur'ani sai aka sa mata sunna da shi aka ce qur'an al-fajr da da qur'an al-fajr ma'ana da sallar da ake yi da me da al-fajr sai ce fasammaha Allah ta'ala qur'anan sai Allah madaukakin sarki ya ambace ta da me da al-qur'ani aka sa mata sunan gaba daya nan zamu dakata insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi akan almuhimu annahu fasala al-fajr amma qablahu abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kutuntun harshe Allah madaukakin sarki ya bi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha